بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة ترى قوة الرجب hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da sha tara ga watan Nuwamba 1996 idan ba manta ba har yanzu muna karatu a cikin littafin al'ibanatu an usulid diyana ta al'imamu abul hassan al'ashari allah maɗaukacin sarki ya ji kanshi da malaman shi da mahaifan shi da sauran musulmi baki ɗaya har yanzu ba mu gushe ba muna sharhin maganar da malam yake cewa wa nuqirru bi khurujid dajjali كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مو مسلمي أهل السنة muna tabbatar da fitowar dajjal kamar yadda riwayoyi suka zo da bayani akan haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai muka ainihin yi bayani dangane da cewa dajjal kam gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba da labari a cikin hadisai mutawatirai game da ainihin cewa zai zo hadisai littattafai na hadisai tun daga bukhari da muslim da abu dawuda da tirmizi da nasa'i da ibnu maja da masanid da ma'ajim da ajiza duk baki ɗaya sun fitar da hadisai game da ainihin almasihu dajjal to a nan sai ainihin muka ɗauko hadisi daga cikin sunan ibnu maja muka ainihin fara karantawa a lokaci sai lokaci ya ƙure mana to shine za mu ɗauko wannan hadisi mu juye shi baki ɗaya saboda ainihin fa'ida ta tabbata game da ainihin wannan hadisi dama muka ce wannan hadisi الإمام أحمد يا في تدشي أتكلم لمبا حديثي ندبو قوم شابكو دا تريشي دا أربعين دا شدا سأنن الإمام مسلم يا في تدوانا حديثي أتكلم لمبا حديثي ندبو بيو دا تريتر دا تلاتين دا بقوي أبو داود ما يا في تدوانا حديثي أتكلم لمبا حديثي ندبو هدو دا تري أكو دا أشرين دا تايا الإمام الترمذي ما يا في تر دا شوانا حديثي أتكلم لمبا حديثي ندبو بيو دا تري بيو دا أربعين haka kuma al-Imam Ibn Majah a cikin lamba hadisi na dubu hudu da saba'in da biyar dukkanin su sun fitar da ainihin wannan hadisi kuma wannan hadisi baki ɗayan malaman musulunci sun haɗu akan ingancin shi sa'annan kuma malaman musulunci sun haɗu akan cewa dajjal ɗin ɗaya ne daga cikin ƴaƴan annabi Adamu alaihi salatu wassalam sai dai shi Allah ya kaddare shi ya zama ainihin da wata irin siffa ta halitta kuma ya zama ainihin fitina ga sauran ƴan uwan shi mutane Allah ya kiyaye عن النواس بن سمعان الكلابي قال نواس دان سمعان الكلابي الله يقارى مش يردا صحابا النبي صلى الله عليه وسلم يتي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال من زن الله صلى الله عليه وسلم ياي بياني جمد الدجال الغداة da safe da aka yi sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zaunar da su a cikin wata riwaya ma wani sahabi ya ce annabi ya fara musu bayani game da dajjal tun da aka yi sallar asuba har sai da aka yi sallar magariba a yi sallah a zahar a zauna a yi la'asar a zauna har sai da magariba tukuna sannan manzon Allah ya gama jawabi game da dajjal yana fede musu al'amarin dajjal ɗaya bayan ɗaya saboda dajjal babban bala'i ne wanda kana da ranka baka kubuta ba kana kwance cikin kabarinka baka kubuta ba sai dai in kai aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa khaffada fihi wa rafa'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasa kasa da bayani kuma ya ɗaukaka al'amarin ma'ana wani wuri sai sassauta sai ka ji abin da sauki wani lokacin kuma sai ka ji abin babu dama babu sauki a cikin shi hatta zananna annahu fi ta'ifatin nakhli suka ce har sai da muka tsammaci ma dajjal din yana cikin wasu ainihin gonakin dabino ne dake kusa da masallacin annabi saboda yadda annabi ya kusanto da al'amarin falamma rufna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama arafa zalika fina da muka koma da yamma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gane ainihin akwai tashin hankali tare da mu ma'ana wannan kissar ba ita ce wadda muka faɗi na cewa ya wuni ya nemi su bayani ba don wannan yayi wa'azi ne da safe sa'annan kuma ainihin suka tafi to da yamma da suka dawo kuma sai annabi ya gane cewa yau jama'a hankalin su ya wuni a tashe faqala sai annabi ya ce ma sha'anakum me ya da muku da hankali me ya dame ku فقلنا يا رسول الله سيمك يا من زن الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ثم رفعته safiyar yau din nan ka yi wa'azi game da dajjal ka ɗaukaka sha'anin nashi ka ƙanƙantar da sha'anin kuma ka ɗaukaka shi ka kusanto mana da al'amarin hatta zananna annahu fi ta'ifatin nakhli har sai da muka tsammaci yana cikin gonakin dabinan can qala sai annabi ya ce ghairu ad-dajjalu akhwafuni alaikum yace ba wani abu nake muku tsoro ba dajjal kadai nake ji muku tsoro shi yasa kuka ga na tsaya na yi cikakken bayani in yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum annabi yace in dajjal ya fito a lokacin nan ina cikin ku to ni ne zan tsaya in yi muku gwagwarmaya da dajjal wa in yakhruj idan kuwa dajjal ya fito wa lastu fikum a lokacin ba na cikin ku famru'un hajiju nafsihi kowane mutum shi zai tsaya wa kanshi gwagwarmaya tashi ta fishe shi karfin tsiya dai dajjal ya fi ka to da ya baka iya da shi to shine sai manzon Allah ya gaya maka sinadarin da zaka iya karshe in ba haka ba kai da malaman ka kune wa sunna jafa'i to babu mamaki karshen duniya ku zo ku afka cikin musifa ta fitnatul masihid dajjal kuna da ranku ko kuma kuna cikin kabari in an kawo muku hadisi kuna kyamar hadisi in an kawo muku Allah ce annabi ya ce ku ba ku san wannan sai dai a kawo muku surutai a kawilur rijali allati la tusawi juraiham magana wasu mutane waɗanda darajarta bata kai kwandala ba ita kake ganin da kima a ranka ka yi watsi da maganar annabi sallallahu alaihi wasallama wai har mutum ya zo zai yi jayayya dan an ce Allah ya ce annabi ya ce wai shi yana da ja to in annabi na da rai annabi zai tsaya ya mana gwagwarmaya da shi mu mun huta idan dajjal ya fito annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu to a wannan lokaci kuma kowa shi zai ji wa kanshi game da dajjal to tabbas annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu to yanzu idan dajjal ya fito ashe tun daga sanda annabi ya mutu har duniya ta tashi in dajjal ya fito ashe famru'un hajiju nafsihi kowa zai yi wa kanshi gwagwarmaya kenan ko yanzu mu muna da yakinin cewa ba annabi zai mana gwagwarmaya da shi ba don me don annabi ya rasu to yanzu kowa yanzu ka shirya da ni da kai da ke da wane da wane kowa ya shirya in dajjal ya zo kana kabari ko kana nan da ranka to kai za ka fishe da kanka ta ainihin gwagwarmaya game da dajjal to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahu khalifati ala kulli muslimin amma Allah shine zai kular min da kowane musulmi ma'ana kai musulmi din nan kamar kayan ajiya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to idan har almasihu dajjal ya zo manzon Allah bayi nan to Allah zai kula da kai saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya zama ainihin shine jagoranka to bayi nan to Allah zai kula da kai kenan innahu shabbun qatatun shi dajjal wani saurayi ne mai dunkulallen gashi a cikin wata riwaya wadda ibnu hibban ya yi ta sahihiyar riwaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kanshi dan karami ne haka kanshi kan dajjal dan karami ne dan kit haka gashi da jiki amma kuma kan nashi dan karami ne kaga duk siffar shi ake fayyace maka dan karka rudu ainihu qa'ima sa'annan idan shi dajjal din a kafe yake ma'ana idan shi guda ɗaya a kafe yake wanda yake da ran kenan baya kiftawa haka yake ɗayan kuma na hagu shi kuma ainihin matacce ne gaba ɗayan shi kamar busasshiyar ɗinya ka san ɗinya ɗan ɗinya in ya bushe ɗin nan sai ga ya wani motsi haka to haka idan shi yake ɗaya na hagu kenan na dama ɗin kuma da yake mai ran shi kuma gashi nan a kafa yake bai kiftawa duk wannan daga harshen manzan Allah in ba shi ba duk duniya har annabawa ba su yi wannan bayanin ba manzan Allah ya ce annabawa ba su fayyace bayani game da dajjal ba kamar yadda ni na fayyace kai Allah ya maka gata da galihu ka anni ushabbihuhu bi abdul uzza ibn qatan manzo Allah yace kamar ma an kamanta muku shi da abdul uzza dan qatan wani ba maguje ne da ya mutu lokacin maguzanci annabi yace dajjal ya kama da shi wannan kafirin faman ra'ahu minkum wanda duk ya ganshi daga cikin ku falyaqra alaihi fawatiha suratul kahfi sai ya karanta mishi farko farkon suratul kahfi a cikin ainihin wata riwaya wadda ta zo cikin sahihi muslim sune ayoyi goma na farkon suratul kahfi su ne ainihin za ka karanta idan ka karanta mishi a lokacin kana da rai kenan sai ga ana janye maka shi sai ga yana ta gudu yana baka wuri kana karanta yana ƙara gudu kana karanta yana ƙara gudu to wannan in kana da rai kenan in ko ya zo ya riske ka a halin ka mutu fa to wannan addu'a da muka karanto makonnin da suka gabata wadda Bukhari da Muslim da Abu Dawuda da sauran malamai suka ruwaito ita za ka rinka yi a sallah bayan kayi tahiya التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ɗaya daga cikin lafuzzan tahiya kenan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar shin haka kake yin tahiyarka ko har yanzu kana nan kana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu in kana cewa haka ka daina annabi ya yi wasiya akan in ya mutu kada a ci gaba da yin tahiya ana cewa assalamu alaika ayyuhan nabiyyu sai dai a ce assalamu alal nabiyyi wannan karatu yana nan cikin littafin sahihul bukhari yana nan cikin ainihin fatihul bari yana nan cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha ta muhammad nasiruddin al-albani akalla ka ji littattafai uku hadisi ne sahihi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mishi yarda yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da mu a cewa bayan rayuwar shi mu daina cewa assalamu alaika ayyuhan nabiyyu sai dai mu dawo muna cewa assalamu alan nabiyyi sai ka gyara duk nau'in tafiyar da kake sai ka gyara in kai wa kanka girman kai oho duk irin kuma su girman kan nan dajjal zai zo ya ta makewa kana kabari ya tashe kai mai da kai ba ma guje ka koma a tashi kiyama ka zama ba ma guje an ce maka ga sunna ai kai malamin ka ya ce maka ku hankali da ita shikenan mun fahimci wannan da kyau ko in abu ya zo kawai inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na in dai kai mu'mini ne aka ce Allah ya ce annabi ya ce duk abin da kake sai ka watsar da shi sai ka ce ai mun ji mun bi to wallahi duk sabon Allah da kai da ya zama akan kuskure na bid'a da wasu kurakurai sai Allah ya markade shi sai ya zama lada gare ka ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat duk wani mugun aikin ka da kai kurakurai da kai da bid'a da kai kai da kana ganin addini ne yau sai ka ji an ce ba addini ba sai ka tuba ka bari duk baki ɗaya sai Allah ya rubuta maka lada madadin waɗancan laifuffuka kuma saboda ya nuna dama can ka ne dan Allah ne da ka gane ba hanyar Allah bace sai ka bari ka da hanyar Allah ta gaskiya din amma mu muna nan akan haka ku zauna mana kar Allah ya sa ku gyara ba ku kuka cuci kanku ba ko mun fahimci wannan da kyau shi yasa duk lafazin tahiyya lafazin tahiyya ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama guda biyar sahihai ka je ka dau littafin sifatul salati duk ya kawo su kowanne yace littafi kaza juz'i kaza shafi kaza da isnadi kyawawa da ingantattu amma dukkanin lafazan tahiya za ga mutane sun haddace at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillah a cikin riwayar Malik kenan ta muwatta a cikin riwayar al-Imam al-Baihaqi wadda ya ta hanyar Imam Malik at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi as-salawatu lillahi at-tayyibatu lillahi السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين har zuwa ƙarshe kamar yadda aka saba to gyaran da muke maka shine wajen assalamu alaika amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi sai ka ce assalamu ala nabi daga bamirul mukhatab ya koma bamirul ghaib mun fahimta assalamu alaika lokacin da yake da rai kenan amincin Allah ya tabbata gare ka amma tun da ya mutu to sai ka ce assalamu ala nabiyyi amincin Allah ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan wasiya Aisha ta ruwaito ta Ibn Umar ya ruwaito a Sayyidina Ibn Mas'ud sahabbai da dama sun ruwaito ka je ka dauki littafin Fathul Bari sharhin sahihul Bukhari wannan littafi mujalladi goma sha hudu ne duk da muqaddimar shi sharhi ne na sahihul bukhari sai da ibnu hajar shekara 27 yana rubuta wannan littafin amma kaga a kasar mu ba a moriyar wannan littafi sai hayaniya da bankaura littafin da malaman duniya zaka ji suna mai kirari suna kamusu sunna kamus ne na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka haramta mutanen kasan mu cin amfani da albarka waɗannan littattafai sai aka koma ana gina su akan maguzanci da shirme da bankaura ka gama bautar Allah gaba ɗaya ka je ranar alkiyama Allah ya ce wa qifuhum innahum mas'uluna a dakatar da su za a yi musu tambaya ku ba da jawabi addinin da kuka yi waye gaya muku ai kai ma zaka ji kunya ka ce annabi Muhammad ko a nan duniya an ce annabi Muhammad ya ce ka ce sam ba ruwanmu da wannan to shi yasa duk sallar ka ka binciko ta tun daga Allahu akbar har zuwa assalamu alaikum ɗaya bayan ɗaya waɗannan abubuwan da kake daga annabi suka zo in ba daga annabi suke ba kwata kwata ka riga ka canza ka zama dan bid'a to shi yasa وأن الساعة لا ريب فيها آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور هكني ساعة بس ياتي أن الله يبعث من في القبور أما من لفظ من annabi ya koyar da wannan lafazin ba annabi ya koyar ba a je musu abin su su Allah ya ji kansu amma mu ba za mu ɗauki wannan lafazin ba don ba daga manzon Allah ya zo ba manzon Allah duk ya wahala ya karantar da lafuzza sai aka zo aka aje sai aka ce ai wannan ma in kai yayi wai ce maka yayi to in kai tahiya kai salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama salati shi ma sai kai na annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ka bi lafazi ɗaya bayan ɗaya sahabbai sun fi kowa iya fasaha amma sai da suka je annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya musu yadda ainihin za a yi wajen abin da ya shafi salati din kai ma sai ka je ka koya yaya salatin annabi yake kar ka je ka kago wani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al fatih lima ughliqa duk wannan baki ɗaya bid'a ne salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ka bude cikin littafin hadisi da isnadi sahihi malamai sun yi rubutu akai akwai Isma'il al-Qadi ya yi littafi fadlu salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya yi littafi Jila'ul Afhami fi salati wa salami ala khair al-anami الحافظ السخاوي ياي القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع من يما لما يسر ربط التفاي أكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تو كأجي وقوة ناشي كجي كتوكنا من ذر الله صلى الله عليه وسلم أما كذو كان صلاتي ورحم محمدا تو كاي بدعة باب تكين صلاة أن باب ورحم محمدا كوا ورحم محمدا بدعة ba addinin musulunci bane shi wanda ya rubuta haka yayi kuskure shi bai gano kuskure bane da ya gano kuskure ba zai rubuta ba amma kai Allah ya taimake ka an gano maka ko ka gano cewa kuskure ne in ka ci gaba da bi kai ne kace da laifi amma shi bai da laifi ya kubuta hatta ibn al-arabi da imam an-nawawi da manyan malamai sai da suka nuna wannan lafazi da mai risala ya kawo wa rahmu muhammadan suka ce kuskure ne wannan magana mun fahimci wannan ko to sa'an nan bayan kayi tahiya kayi salatin annabi sai ka dawo kai Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal wa min al ma'sami wal maghrami Allah ka tsare ni daga azabar jahannama da azabar kabari da fitinar mutuwa da ta rayuwa Allah ka raba ni da fitinar masihid dajjal to wannan ko kana cikin kabari dajjal yazo ya same ka ba zai samu kaiwa gare ka ba Allah zai tsare ka idan kuma kana da rai sai manzon Allah ya ce falyaqra alaihi fawatiha suratul kahfi sai mutum ya karanta ainihin farko farkon suratul kahfi waɗannan ayoyi guda goma na ainihin suratul kahfi to su ne abubuwan da ainihin zaka karanta insha Allah ta'ala sai ga Allah ya kubutar da kai shi yasa saboda cika fa'ida din ga waɗannan surori za mu kawo su sai kai kokari sai ka haddace su in baka samu dama haddace surar gaba ɗaya ba saboda in so samu ne ka haddace Qur'ani gaba ɗaya inda yau baka samu ka haddace irin waɗannan abubuwa masu muhimmanci Allah ya shiryar da mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
waɗannan su ne ainihin ayoyi guda goma waɗanda ake buƙatar ka da kai musulmi ka haddace su don in ka haddace su sai ainihin dajjal in ya halarto maka sai ka ainihin karanta su to shine ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ci gaba da cewa ya ce famar ra'ahu minkum wanda di ya ga shi dajjal daga cikin ku kaga yana da rai kenan falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi to ya karanta mishi farko farkon suratul kahfi wannan hadisi haka yazo mutlaqan hadisi cikin sahihi muslim shine ya fassara shi har wayo hadisi sahihi ya zo cikin al-musnad na al-imamu ahmad da isnadi kyakkyawa wata rana wani mutum cikin sahabbai ya zauna yana karatun suratul kahfi a tsakar gidan shi sai ga wata dabba ta yanke da gudu sai kuma ya ga jido ya zo ya sauka gare shi haka sai ga kawai an lullube rana sai ji ni'ima aka je aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce ai alqur'ani kenan natsuwa ce da albarka take sauka inda ake karatun shi fa salawatullahi wa salamuhu alaihi innahu annabi sallallahu alaihi wasallama yace lallai shi dajjal yakhruju min hallatin baina ash-sham wal iraq zai fito ne ta wata hanya tsakanin kasar sham da iraq kamar yadda na faɗi makonni da suka gabata cewa wasu riwayoyi sahihai sun zo cikin sunan tirmidhi cewa ai dajjal kuma zai taho ne daga kasar khurasan to shine aka ce ai babu sabani tsakanin waɗannan waccan magana da wannan zai fito daga kasar khurasan ne daga can tafiyar shi za ta fara amma kuma zai bullo cikin ƙasar larabawa ne ta tsakanin hanyar ƙasar sham da ƙasar iraki fa'asa yaminan wa'asa shimalan ya yi barna dama kuma ya yi barna hagu duk inda ya samu sai ya barnata ya ibadallahi ya ku bayin allah usbutu ku tabbata akan addinin ku kar ku sake ku ridda kulna ya rasulullahi sai muka ce ya manzon allah wa ma lubsuhu fil ardi kwana nawa dajjal zai yi a duniyan nan in ya zo kala annabi ya ce arba'una yauman zai kwana arba'in a cikin duniyar nan amma duk sai ya kewaye kuma duniya fa makka da madina ce kawai ba zai iya shiga ba shine in ya je makka ko je madina sai ta girgije kamar so uku duk wasu tarkace da munafukai sai su ainihin fito sai janye sai tafi da su alhafizul aini a cikin littafin shi umdatul qari sharhi na sahihul bukhari yace ba wasu bane sune arrawafid sune yan shi'a su ne gayyar shedan ka je ka ɗauki littafin ka duba ka gani an rubuta wannan littafi kamar shekara ɗari bakwai da suka wuce yaumun ka sanatin ya ce wuni na farko da dajjal zai yi in ya zo duniyan nan tsawon wannan wuni zai zama kamar tsawon shekara ne na yanzu tsawon wunin tun daga fitowar rana har zuwa rana ta faɗi kamar tsawon shekara ɗaya zai yi wa yaumun ka shaharin rana ta biyu kuma sai ta zama kamar tsawon wata guda wa yaumun ka juma'atin rana ta uku kuma sai ta zama kamar tsawon ainihin mako guda wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum sauran kwanakin da zai yi kuma guda talatin da bakwai za su zama kamar kwanakin ku irin na wannan lokacin kunna ya rasulullahi sai muka ce ya manzon Allah fa zalika al-yawm alladhi ka sanatin takfina fihi salatu yawmin to wannan rana da shaytan iblis dajjal zai zo yayi ta a farko wadda ta kai tsawon shekara shin sallar wuni guda da muka saba guda biyar za ta ishe mu kuwa qala sai annabi yace faqduru lahu qadrahu sai ku kaddara wannan wurin gwargwadon shi ma'ana daga sallar asuba zuwa sallar azhar yanzu awa nawa kuke samu kuna samun awa kaza to wannan lokacin ma haka za ku yi daga azhar zuwa al'asar awa kaza daga al'asar zuwa magariba awa kaza daga magariba zuwa isha awa kaza saboda haka ba wai sallah biyar ce za ta isar muku a wannan wuni batun da tsawon shi kamar tsawon shekara ne sai dai ku kwatanta kamar yadda kuke sallar yau da kullum ku rinka yi haka mun fahimci wannan da kyau ko ai wannan hadisin an ɗauke shi za a iya ainihin baiwa mutanen da ke rayuwa a ainihin kasashen da suke da wata shida rana wata shida dare za a iya ba su fatawa a ƙarƙashin haka mun fahimci wannan ko akwai wasu mutane a ɓangaren duniyar nan a ƙasar macedonia ne macedonia a ba dukkanin ƙasar ba ne wani yankin gari ne sunan shi litinitis wannan gari za a yi wata shida rana ake musu tantagariyar rana babu dare ko kwa ɗaya za a yi wata shida dare kuma ake musu haka suke tun da Allah ya halicce su Allah ya bamu labarin su cikin alkur'ani cikin suratul kahfi to waɗannan mutane ya za su yi sallah yaya za su yi azumi malamai sai suka kasu kashi biyu dangane da sallar su da azumin su wasu malamai suka ce za su yi sallah ne ainihin wato gwargwadon yadda ake sallah makka da madina saboda haka sai su rinka kwatanta lokutan su da lokutan makka da madina yanzu makka an yi sallah sai su tashi su yi sallah azhar yanzu madina an yi yanzu makka an yi la'asar sai su tashi su yi la'asar haka za su haka wasu malamai suka ce wasu malamai kuma suka ce a'a za su rinka ainihin wato kaddarawa ne kawai ma'ana suna kaddara yadda ainihin sallar dama suke yin ta ko kuma yaya kaddarawa za ta kasance sai su kalli wata ƙasa ce suke akan horizon guda wata ƙasa ce suke akan ainihin layi guda kamar Najeriya da Nijar agogon su ɗaya ne to inda haka za ta faru ga Najeriya sai Najeriya ta rinka amfani da agogon Nijar kenan yanzu mutanen Nijar sun yi sallar Isha sai ayi yanzu mutanen kaza sun yi sallar kaza sai ayi misali na kwatanta mana wannan mun fahimci wannan da kyau ko wanda hadisi na daga hadisan da za su taimaka wajen a fahimci wancan ainihin kiyasi da za a yi musu qala sai annabi yace ai sai ne riwaya yake kulna fama isra'uhu fil ardi wani irin sauri dajjal zai yi a bayan duniyar nan qala sai annabi yace kal ghais istadbaratuhu rihu kamar ruwan sama idan iska tana kada shi ka san yana cikin zubayin iska ta kada sai ka ji ya janye lokaci guda irin wannan gaggawar haka dajjal zai yi tunda aka ce cikin kwana arba'in zai kewaye duniyar nan gaba ɗaya wani irin sauri zai yi yanzu jirgin sama kawai akwai kasar da kafin ya kai awa nawa zai ci fiye da awa goma jirgin sama kawai gudu yake sharawa kuma a duniyan nan amma dajjal a cikin kwana arba'in duk duniyan nan zai shiga ko'ina to tun da zai shiga ko'ina shi yasa annabi ya ce ku karanta wannan surar to zai kuka rashin sa'a aka yi ta zuwa ana ta ɗirka muku salatul fati aka yi ta ɗirka muku bankaura shikenan ba ku san alqur'ani yanzu wani tsohon na rantse da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa har ya mutu ba zai iya haddace ayoyi goma nan ba kuma wallahi in zaka kashe shi ba zai iya yin waccan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ba har ya mutu in ka nemi shi biyawa ba zai iya haddace ta ba amma ya iya salatul fati yanzu ba su cuce shi ba ba zai iya abin da zai kare shi daga sharrin dajjal ba amma ya iya abin da zai jawo mishi sharrin dajjal mun fahimci wannan ko to ku tsofaffi kuna ji an ce wai zagin ku ake yi to wannan ne zagi da aka zo aka ce muku manzon Allah ya ce ga makarin da zaka samu ka karu daga fitina kana cikin kabarin ka baka kubuta ba kana da ranka baka kubuta ba aka zo aka maka abin da manzon ka ya ce maka sai wani zindiki ya ce ai an zage ka kai kuma sai ka ce haka abin yake an zage ka ka zama sakarai yanzu wani tsohon ko ya ji ya karaya zuciyar shi ta yarda ya amince da abin da aka faɗi nan da ya mutu ba zai iya haddace waɗannan ayoyi goma ba nan da ya mutu da zai zuba hadda wannan addu'a ba za ta haddatu ba me yasa kwakwalwar shi ta riga ta lalace duk abin da ka shekara arba'in ka ne kwakwalwar ka ta juye shi ta iya in lissafin kuɗi ne ko ta baya za ka kirga su yanzu ka kirge su duk abin da ka in noma ne duk abin da ka shekara arba'in ka ne a rayuwarka shikenan ka riga ka kware akai mun fahimci wannan ko Allah ya kiyaye qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace fa ya'ti alqauma fayad'uhum fayastajibuna lahu wa yu'minuna bihi sai dajjal ya je ya samu wasu mutane ya kiraye su ya ce su zo su ainihin yadda shi Allah ne sai su yadda kuma su ainihin yi imani da shi fa ya amuru sama an tumtsira fa tumtsira sai umarci sama ta yi sama sai ta yi ruwa sai ta yi ruwa sama ya ce ta yi ruwa kawai sai ga tana yin ruwa wa ya amuru al-arba an tumbita fa tumbita ya umarci kasa cewa ta fitar da shukoki ko ciyayi ko ganyayyaki sai ta fitar وتروه عليهم صارحتهم أطول ما كانت ذرا sannan sai raƙuman waɗannan mutane su dawo da tozo manya-manya wa asbaghuhu duru'an da nono ya cika wa amaddahu khawasir sannan da kuma ainihin kwankwaso mai faɗi sun koshi saboda sun yarda cewa dajjal ne Allah su kun ga wannan yana daga cikin fitina sun yarda shi ne Allah sannan gashi ne musu wasu abubuwa na rububiyya ruwan sama fitar da shuka kiba ga dabbobinsu da kuma lafiya ثم يأتي القوم فأنن سي الدجال يساكي زوا ورن wasu mutane daban فيدعوهم فيردون عليه قوله sai kiraye su su zo su yarda shi ne Allah sai su ainihin tunkuɗa magana shi su imani da shi fayan sarifu anhum sai tafiya ba su wuri fa yusbihuna mamlahina sai su wayi gari cikin ainihin fari da wahalar rayuwa kun ga fitina kuma tunda ba su yi imani da cewa shine Allah ba kuma sai Allah ya fitine su har su ko su da suna shakka anya ko ba da gaske mutumin ne yake ba shine Allah kaga fitina Allah ya jarabce su sun ki waɗancan sun yi imani da shi albarka ta zo musu waɗannan sun ki imani da shi kuma wahala ta zo musu ma bi aidihim shay'un annabi yace su waye gari ba su mallaki komai a rayuwarsu ba thumma yamurru bil khariba fa yaqulu laha akhriji kunuzaki sai dajjal yazo zai wuce ya ga ainihin wani rusasshen wuri rusasshen gini sai wa wannan gini magana yace duk taskokin da ke cikin wannan ƙasa ki fitan mana da shi fayantaliqu fatatba'uhu kunuzuha sai ainihin dajjal sai kama hanyar shi sai ya tafi sai duk dukiyar da ke karkashin wannan kasa gwalagwalai ne dukiya ce ko menene sai su fito sai su bi shi kaya asidin nahali yadda kasar uwar ainihin tafiyar zuma ma'ana zuma din nan in tana tafiya za ga akwai wata shugaba a gaba to yadda kaga wannan ainihin zuma garke guda ko tafiya guda suke bin wannan uwar tafiyar su haka wannan dukiya ba ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا sa'annan dajjal zai samu wani wanda yake saurayi ne yana cike da samartaka fayadribuhu bisayfi darbatan dajjal ya sa takobi ya sara mishi sara daya fayaqta'uhu jazlatayn sai ya kasa shi biyu ya tsaga shi biyu ya raba shi biyu ramyatal gharabi yadda ka san ainihin ne harbi yake harbi so daya nan take ya samu to haka shi ma zai tsaga wannan mutum dajjal ya tsaga wannan saurayi tsagi biyu summa ya du'uhu sa'annan kuma bayan dajjal ya tsaga wannan mutum yayi wurgi da shi sai dajjal ya koma gefe guda kuma sai ya kira wannan mutum fa yuqbilu yatahallalu wajhuhu yabhaku sai wannan mutum halitta shi kuma ta hadu ya taso ya taho cikin fara'a yana dariya saboda me kaga siffa ta rububiyya nan mata tabbata ya kashe kuma ya raya sai wasu ce eh ashe shine Allah dan abin ya zama fitina gare su fa bainama hum kadhalika mutane suna cikin wannan hali dajjal yana tabatar da su a duniya babu wanda zai shiryar da su if ba afallahu isa ibn maryam sai Allah madaukakin sarki sai ya aiko annabi Isa dan Maryam fayanzilu indal manaratil bayda sai annabi Isa ya sauka a wurin ainihin manara wadda take fara sharqiyya dimashqa wadda take a gabashin ainihin masallacin dimashqa to wasu sai suka yi tambaya makon da ya wuce bayan an tashi karatu cewa a makonni da suka wuce mun yi magana akan cewa manara da ake a masallaci bid'a ce tunda zamani ya zo da ko da ana da bukatar ta yanzu loud speaker sun dauke balle babu bukatar ta dan dama mutanen da suna yin ta ne dan a haucan sama a kira sallah to yanzu ga lasifika ta isar to me yasa ake manara sai aka ce ai bid'a din kenan yana nan a cikin littafin al-i'tisam na al-imam shatibi to ai wai sai suka ce to wannan zai iya zama hujja akan kasancewar cewa wannan manara ta zama sai aka ce wannan wannan ba zai zama hujja ba saboda annabi isa ai ya zo ya samu duk duniya ta lalace to yana daga cikin lalacewar duniya ai irin wannan manara kenan ko waye ya same ta ba cewa aka yi annabi ishaqa ko wani annabi da ya zauna a wannan masallaci na dimashka shine ya gina ta ba a'a aka ce da ya zo ya samu masallaci da wata farar manara a masallaci manara ita ce wannan gini da ake ga ganshi can ɗoro ruwa sama to sai a je bid'a kan bid'a kan bid'a sai kuma kaga an sa rana da wata a sama la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna sai kuma kaga shikenan shedan ya kewaya kai ya dawo da mutane Allah ya kiyaye yasa wannan ba hujja bane dan shi ma haka zai zo ya samu wannan masallaci baina maharudataini annabi Isa zai sauka yana sanye da ainihin wato mayafi guda biyu ɗaya ya daura a kwankwaso ɗaya kuma ya yafa shi haka wanda ya zama ainihin an rina shi an kaffaihi ala ajni hati malakaini yana sanye da ainihin hannayen shi haka ya ɗora hannayen shi tafukan shi akan mala'iku guda biyu hannun shi na dama kan kafaɗan mala'ika haka hannun shi na hagu akan ainihin wato fuffuke na mala'ika haka zai sauka idza ta'ata ra'sahu kafara idan annabi isa ya sunkuyar da kanshi sai kaga ruwa na diga wa idza rafa'ahu yanhadiru minhu juman kallu'lu'i idan kuma ya tsaida kan nashi sai ga ruwa yana ta zuba haka kai ka ce ainihin wato a azurfa ce wadda aka yi mata dunkule dunkule kamar ainihin lu'lu'i ma'ana ruwa gashi ne yana diga akan shi siffa ta cewa annabi isa ya sauka cikin tsafta wala ya illu li kafirin ya ji riha nafsihi illa mata manzo Allah ya ce babu wani kafiri da zai ji numfashin annabi isa sai ya faɗi ya mutu wa nafsuhu yantahi haitu yantahi tarafuhu ai numfashin annabi isa yana tikewa ne inda idan shi ya tike duk inda ya hango to nan wurin numfashin shi zai kai inda kafiri wurin yana shaka sai ya faɗi matacce fayanfaliku hatta yudrikahu inda babu luddin annabi isa sai ya tafi yana neman dajjal sai ya je ya riski dajjal a kofar ƙauyen da ake kira luddi a cikin ainihin birnin kudus din ne fayaqtuluhu sai annabi isa ya kama dajjal sai ya kashe shi makon da ya gabata shine na gaya muku cewa daidai wannan gurin a yanzu filin jirgin sama ne to amma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi qauluhul haqq maganar manzon Allah gaskiya ce sai hakan ta faru ko dai ya zama za a dawo a sake gina wannan garin a yi kofa a wurin ya kashe shi ko kuma annabi yana ba da labarin daidai wannan guri a wancan lokaci da zamanin da annabi ke ba da labarin akwai wannan garin to a daidai santa wannan kofar ko da ba kofar a wurin a wurin za a kashe shi sallallahu alaihi wa sallam ثم يأتي نبي الله عيسى قوما قد أصمهم الله sai wasu mutane sai su zo sai annabi Isa sai ya je wurin wasu mutane ya same su su Allah ya tsare su daga sharrin dajjal to waye sanar shi ka ko waɗanda za su karanta waɗannan surori ne mun fahimta tunda ai an ce ga ga sinadarin shi ga maganin shi can ma'ana sai je ya samu wasu mutane Allah ya kiyaye su to ma'ana waɗanda suke karatun waɗannan irin surori da addu'o'i kenan to amma kai ka zauna an yi sallar magariba ka yi tagumi su ba su karantar da kai addini ba su sun haɗa ka da bala'i shikenan ka zauna a rayuwarka ka mutu ka tashi aiki baki ɗaya baka da amfani shi yasa duk wani matsayaci ka watsa mashi da ɗariƙar shi ka je ka kama addinin musulunci in ba haka ba in kawaye gari ga ka ga fir'auna kar kai mamaki saboda addinin ku iri ɗaya ne da kai da nashi don fa asa fir'aunin rasula kai ma fa asaita ar-rasula fir'auna ya saba wa nashi manzon manzo annabi Musa kai ka saba wa naka manzo manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fajtama'atuma fajtama'atum fajtama'atuma fi sharri da kai da fir'auna kun hadu a wajen sharri kenan Allah ya kiyaye to ana cikin wannan hali aka ce fayam sahu wujuhahum wa yuhaddithuhum bi darajatihim fil janna annabi isa alaihi salatu wassalam sai ya zo ya rinka shafar fuskar waɗannan mutane da Allah ya kiyaye su daga dajjal ya shafi fuskar ka sai ya shafi fuskar ka sai ya ce kai dan aljanna ne kuma matsayin ka wuri kaza a cikin aljanna wannan raban aljanna daga izinin Allah ne fa dan kusan babu wanda ya isa ya bada aljanna sai da izinin Allah الإمام البيهقي ده حاكم سرويته حديثي صحيح annabi yusufa da zai rasu ya ce wa mutanen shi idan na mutu duk ran da kuka tashi za ku bar ƙasar masar ku je ku haƙe kabari na ku tafi da jikina don annabawa ƙasa ba ta cin su to wannan wasiya sai ta zama kunne ya girmi kaka waɗannan su sanar da waɗannan 'ya'yansu a sanar da jikoki har wannan al'amari zamanin annabi Musa sai annabi Musa ya zo zai fita da shi da banu Isra'ila za su fice su bar ƙasar Masar sai aka ce to ai ga wasiya da annabi Yusuf ya yi wannan wasiya kunne ya girmi kaka kowa ya san da ita a je a kwakulo kabarin shi aka caza duk wanda ke da rai lokacin kowa bai san inda kabarin yake ba sai wata tsohuwa ta daga hannu ta san da kabarin yake ta ce amma ba zan faɗa ba sai an bani bishara aljanna tsohuwa ta ga ta kusa gangarawa ta ce sai an mata bishara aljanna annabi musa ya ce aljanna ba tawa bace ba zan iya miki bishara ba ya tsohuwa mahallin shahid kenan annabi musa ya ce ba zai bishara ba saboda me ba tashi bace amma yanzu ga mutum da ku ba zagegiya ya ce ai an bashi aljanna mun fahimci wannan da kyau ku to sa'an nan sai Allah ya mishi wahayi cewa to kai mata bishara da aljanna din shikenan sai ce an yi miki bishara da aljanna sai aka je ta nuna wani wuri ruwa ya taru aka kwarfe ruwa aka haka sai gagawar annabi yusuf aka ɗauko shi cancan aka koma da shi inda za su koma wannan cikin shari'ar su ne amma mu cikin shari'ar da annabi ya zo mana da ita to bai halatta a kwakule kabari daga wani gari a kai shi wani gari ko a ɗauki gawar wani a kai ta wani gari ko da cikin arna ka mutu a je a rufe ka can aikinka shine zai sanya maka a ina abu lahab ya mutu a makka a makka ko kuma uwarsa ɗaya ubansa ɗaya da baban annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi ne dan wuta na fari a cikin wannan al'umma amma gawar shi na makka kabarin shi na makka kabarin abu jahal yana ina yana makka shi yasa karka damu ko a rufe ka ina ko ina aka rufe ka aina ma ta kunu yudrikumul maut ko duk inda kuke mutuwa za ta riske ku ko to duk inda mutuwa ta riske ka a rufe ka a can shi yasa yana cikin addinin musulunci ingila ne ka mutu a rufe ka a can amerika ka mutu a rufe ka a can kasar inyamurai inugu ka mutu a bakalike duk inda ka mutu a rufe ka a can aikin ka shine zai haskaka maka Allah ya shiryar da mu to shine manzon Allah ya ci gaba da bamu labari sallallahu alaihi wa sallama cewa fa baina ma kadhalika iz auhallahu ilaihi ya isa ana nan a wannan hali sai Allah ya wa annabi isa wahayi ya kai isa ma'ana isa shine abdullahi inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim Allah ya ce na fitar da wasu bayi nawa na kubutar da su waɗannan bayi nawa babu ba su da wani ƙarfi da za su iya yakar makiyansu amma cikin iko na da kaddara ta na kubutar da su wa ahriz ibadi ila turi dan haka waɗannan bayi nawa ka tarkata su ka tafi da su zuwa ainihin dutsen tur ka je can ainihin wato ka sama musu mazauni su rayu a can to wannan kenan game da al'amarin dajjal ana nan a wannan hali dama manzo Allah ya ce ƙarshen duniya fitintunu za su yi ta zuwa kamar yadda ka san duhun dare karfe bakwai na dare tana da duhu amma sha biyun dare ta fi bakwai na dare duhu karfe biyun dare ta fi duhu haka wannan musiba bayan wannan wannan musiba bayan wannan al-imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi da isnadi kyakkyawa to ana cikin fitinar dajjal an kashe dajjal kamar mutane hankalinsu ya kwanta wa yab'athu Allahu ya'juja wa ma'juja sai kuma Allah ya tunkuɗo wata fitinar kuma wadda tafi dajjal ita ce ya ajuju wa majuj shi dajjal kwaya ɗaya ne amma zai fitini ko ina su kuma ya ajuju wa majuju ga sunan sai ce wa hum kama qala Allah ta'ala wa hum kama qala Allah kamar yadda Allah ya ce min kulli hadabin yansiluna ta ko ina bubburowa suke ta ko ina sai dai ka gansu ta ko ina ko ina kawai za su zo su cika duk inda suka zo su ya juju wa majuj ƴaƴa ne daga cikin ƴaƴan annabi adamu alaihi salatu wassalam kamar yadda hadisi ya zo sahihi cikin bukhari da muslim suna ainihin can ƙarshen duniya ne to a wancan zamani suna bullowa ta wajen ƙasar chinese tsakanin wasu duwatsu tagwaye guda biyu zulkarnai ne sai yana yawon shiryar da mutane da wa'azi sai je ya samu waɗannan mutane suna rayuwa amma ya juju ma juju suna zuwa suna ɓannata musu dukiya suna kisan kai shine suka ce wannan ya juju ma juju sun buwaye su ko zai yi zulkarnai ne ya taimake su ya zo ainihin ya gina musu wani gini da zai toshe wannan wuri su ba shi kuɗi sai ce a'a matsayin da Allah ya bashi na annabta da yawon wa'azi ya fi mishi duk wani matsayi su yi imani da Allah kawai suka yi imani da Allah ya ce su zama leburorin shi aka samo dutse aka farfasa ya zama gari kamar siminti kenan aka kwankwasa wasu duwatsu ƙanana aka daddatsa karafuna aka zo aka kwaba aka yi wannan katanga dakin kenan mu haka qur'ani ya bamu labari ɗaya bayan ɗaya da aka gama sai aka zo aka samu dalma aka narka ta ta tafasa ta zama ruwa aka kwarara ta akan wannan katanga aka kawo gutsatsarin karafuna kuma aka sa kamar yadda yanzu kai in kai taka katanga kakan sa kwalba shine ya ce to ga wannan katanga nan na yi ta babu wanda ya isa ya rushe ta sai dai in al'amarin ubangiji na ya zo fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka idan lokacin da ubangiji na ya nufi zai rusa ta sai mai da ita gari ta rugurguje to al-imamu tirmidhi da ibnu hibban da ibnu maja sun ruwaito hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace kullun ya jujo ma juju za su yi ta kwakulawa sai almuru ta yi rana sun gaba ta faɗi sun ce sai gobe za mu zo mu ci gaba haka za su yi ta yi kullum ba za su ce insha Allahu ba suna zuwa gobe sai su samu wannan huda ta toshe to sai ƙarshen sanda Allah ya nufi za su fasa ta sai shugaban sai ya ce insha Allahu za mu tsaya a nan gobe za mu zo mu ci gaba sai su zo sai su samu wannan inda suka rara kaɗin yana nan yadda yake shikenan sai kuma su karasa aikin su shine sai su fado duniya su zo su ci gaba da banna har wa yau al-Imam al-Bukhari da Tirmidhi sun ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama wata ran da tsakar dare yana kwance sai ya tashi a firgice duk yasa aka tattashi matan shi yace kowa ta tashi tayi sallah bala'i ya sauka a daren nan yace wannan katanga ta ya juju ma juju ta huje kamar haka sai ya rika babban yatsan shi da kuma yatsa na nuni yace kamar haka ta bule mun fahimci wannan ko to a takaicen takaitawa bayani kenan game da ainihin ya juju ma juju duk wani bincike da turawa za su yi binciken su gazajjen bincike ne bincike na cikin alkur'ani su kuma sun yi wa kansu asara sun ki bin addinin musulunci amma waɗanda suka bi addinin musulunci suka karanta alkur'ani duk inda suka ɗauko bincike sai binciken su ya kai inda suke bukata sai sun gamsu amma duk wani ilimi na boko gazajjen ilimi ne in ya taho ya taho ya taho sai ya ɗauke ka da nisa sai ya aje ka a tsakiya sai aje sai ya aje ka shi bai gamsar da kai ba shi kuma bai gama fitar da kai daga jahilci ba kuma bai bakka a cikin jahilci din ba kharajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha falasna min al-amwati fiha wa lal ahya fa kunna idza jaa nas-sujjan yawman lihajatin ajibna wa qulna jaa hadha min ad-dunya haka dan kurkuku shi ba a duniya yake ba shi ba a lahira ba shi ba a kabari ba shi ba a barzahu ba gashi nan a wata irin rayuwa to haka karatun boko geography ne ko physics ko sciences duk abin da ya ɗauko ka sai zo sai ya ajiye ka in ya ajiye ka shi kenan to shi yasa kai ne dan boko ka karanci alqur'ani zaka ga ilimi mai yawa duk abin da kake nema likitanci ne Allah ya gama bayani akan shi halin yanayi ne Allah ya gama bayani akan shi halittar sama da ƙasa halittar mutum komai ina nan a cikin alqur'ani shi yasa ɗaliban shekul islam ibn taymiya sun sha karatu Allah ya ba su malami ya san alqur'ani ya san hadisi ya san fiqh ya san kaza ya san kaza idan ibn al-qayyim ya zo ne maka bayani a cikin littafin shi miftahu daris sa'ada game da halittar dan adam in ya zo ne maka bayani game da likitanci a cikin littafin shi at-tibbun nabawi subhanallah sai ka ce wannan malami Allah ya gafarta mishi to almajiran ibn taymiya kenan to duk sai aka haramta mutanen kasashen mu albarkacin da ke cikin waɗannan tafai aka ce wai wahabiyawa ne wai wahabiyawa ne to a ce a je a karanta mana bari mu gaya muku sirrin da yasa malaman ku ke hana ku karatun waɗannan littattafan ilimi ne zankane a ciki su sun karanta sun ga ilimin sun samu su ne muku hassadar ku karanta ku sami ilimi irin nasu ne ku watsar da maganar su matsiyata ne mugaye ne asara ilimi suke muku ɗauki littattafan ka je ka duba ka ga ɗimbin ilimin da ke ciki saboda kana fara karanta kai ma za ka san ilimi to malam so yake kullum ka zama muridin shi kullum ka zama bawan shi sai dai kai ta mishi wahala ilimin kai kuma ba za ka samu ba sai zo ya ka maka sura kaza tana da ayoyi kaza tana da harufa kaza tana da kalmomi kaza tana da kalmomi kaza duk sai ya faɗi maka ba shi ya zauna ya lissafa ba wani littafi ne je ya karanta shi ma amma sai ya ki gaya maka wai dan me dan dai kullum ka ce kai ai malam akwai karatu nazari ne kawai to ya gaya maka mana ka je ka duba in kowa ya zama malam bai huta ba shi ma to kuma Allah ya kaddar kowa ya zama malam ne to duk yadda zaka faɗi littafi kaza littafi kaza littafi kaza wannan zai sa kowa ya zama malam a dan me kuke bakin cikin ilimi falala Allah ce Allah baka kai ma ka bude kowa hanya ya samu mana Allah ya shiryar da mu to haka ya juju wa majuju za su zo fayamurru awailuhum ala buhairati tabariya na farkon su sai zo ya wuce wani katon tafki kashi na farko na ya juju wa majuju fayashrabuna fiha sai su shanye wannan ruwa gaba ɗayan shi dama duk abin da suka samu abinci ne haka in mutane ne sai sun karkashe su banna kawai suke su sun ma yamurru akhiruhum sa'annan na karshen su kuma su zo za su wuce su kuma tawaga ta gaba fa yaquluna sai su ce laqad kana fi hadha ma'un marratan mun taba sanin wani lokaci dai da akwai ruwa a wannan lokacin ma'ana yan uwanku sun shanye su mugaye ne duk abin da suka samu sai sun ga bayan shi abinci ne ko dan adam ko menene duk abu mai amfani wa yahduru nabiyullahi isa wa ashabuhu annabin Allah annabi Isa da shi da ainihin sahabban shi da mutanen shi sai su halarto a lokacin hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khairan min mi'ati dinarin li ahadikum al-yawma a wannan lokaci mutane za su shiga cikin wahalar rayuwa ya juju ma juju komai suka samu cinyewa za su su cinye shanu da awaki da dabbobi da komai suka samu sai annabi ya ce a wannan lokaci annabi isa da shi da jama'ar shi sai a zamanin ya kasance musu mutumin da ya mallaki kansa a wannan lokaci to ya fi daraja fiye da mutumin da yake da dinare ɗari a yanzu saboda wahala da ake ciki yanzu yanzu kansa zai kai kansa zai kai dubu nawa kansa zai kai dubu goma ne to ka gani kansa gaya shi sun ce dubu uku to a wannan lokacin wanda ya mallaki kansa sai ya zama ya fi wanda yake da dinare dubu ɗari a yanzu kusan naira miliyan uku saboda babu duk ya juje ma juju sun cinye shanu duk yawan shanun nan da ka gani sai su bi duk su haɗi ɗaya su sannan ga su yan gajajjerun mutane fitina ce Allah ya saukar fayar gabu nabiyullahi isa wa ashabuhu ila allahi annabi isa da shi da mutanen shi sai su daga hannun su roki Allah fa yursilullahu alaihim naghafa fi riqabihim sai Allah ya sako wasu tsutsotsi haka annabi isa sai ya addu'a Allah ya halakar da ya juju ma juju sai Allah ya aiko da wasu tsutsotsi waɗanda tsutsotsin sukan shiga cikin hancin raƙumi to irin waɗannan tsutsotsin sai su zo duk sai su yanyame wuyan ya juju ma juju su ta cizan su fa yusbihuna farsaka mauti nafsin wa'ida sai a waye gari duk ya jujuwa ma jujin da suke duk inda suke a duniya duk gaba ɗaya sun mutu yadda kasar rai ɗaya na mutuwa haka za su mutu lokaci ɗaya addu'ar annabin Allah kenan wa yahbitu nabiyullahi isa wa ashabuhu fala yajiduna mawdi'a shibrin illa qad mala'ahu za'amuhum wa natnuhum wa dima'uhum annabin Allah annabi isa suka tashi da safe shi da jama'a shi sai ya ga duk duniyan nan babu wani wuri da zaka ɗauki kafa ka sa daidai da ɗani guda kenan sai ka samu wannan wuri yana cike da cikowa ta mushe da jini na yajuju wa majuju duk an hallaka su a dare daya fayar gabuna ilallahi subhanahu wa ta'ala kaga fitina yajuju wa majuju fitina gawarsu kuma yanzu duk inda zaka dora kafa kan gawar shi zaka dora kaga wata fitinar kuma ba inda zaka ji daɗi kuma annabin Allah annabi Isa ya sake a daga hannu ya addu'a fayursilullahu alaihim tayran ka anaqil bukhti sai Allah ya aiko da wasu tsuntsaye wuyansu yadda kaga wuyan ainihin raƙumi ma'ana jimina kenan Allah ya aiko da jimina fatahmiluhum fatatrahuhum haythu sha Allah jimina jimina yannan sai su tsince waɗannan gawawwaki na yajuj wa majuj su je su jefar da su can inda Allah ya so shikenan an gama da su kenan ثم يرسل الله عليهم مطرا sa'annan sai kuma Allah madaukakin sarki ya aiko da ruwan sama la yukinnu minhu baitu madarin wala wabar gidan da aka gina shi da tubali ko wanda aka zo aka yi tanti da wani fata na raƙumi ko fatar shanu wannan ruwa sai ya keta shi ruwan sai ya shiga ko ina ake son a nuna maka saboda za a wanke duk wannan dauda ne ta yajuju wa majuju a duniya fa yaghsiluhu sai wannan ruwa ya wanke duk daudar hatta ya turkahu kazzalaqa sai ya zama ya bar duniya ne yadda ka san gilashi gilashin aka sanya ruwa aka wanke shi ka dubi yadda yake haske ko to haka za a wanke duniyan nan sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kenan mai bayani dalla dalla fa salawatullahi alaihi ثم يقال للأرض للأرض sa'an nan sai kuma ainihin a cewa ƙasa an biki samarataki ki fitar da duk wata shuka ta ki duk wani ‘ya'yan itatuwa ki fitar da su wa ruddi baraka ta ki duk wata albarka ta ki dawo da ita fa yau ma izin ta akulul isabatu minar rumana to a wannan lokaci duniya albarka za ta cika mutane za su ɗauki ɗan roman guda roman kamar girman mangwaro yake haka to roman shine suke kira apple da turanci to mutane da yawa jama'ar anguwa guda za su iya cin ruman kwaya ɗaya kamar girman mangwaro duk su koshi fatush bi'uhum sai ainihin wannan ruman ya kosar da su saboda albarkar da Allah ya kawo wa yastazilluna bi qihfiha sannan sai su ainihin wuce da ƴaƴan wannan ruman haka a hannunsu sun ci sun koshi guda ɗaya ya ishe su sun koshi wa yubariku Allahu fir risli Allah zai sanya albarka game da dabbobi hatta innal liqhata min al ibli takfil fi'ama min an nasi har a samu raƙuma guda ɗaya mai jego ta ishi gari guda su sha nonon ta su koshi wal liqhata min al baqari takfil qabila hakan nan in aka samu saniya guda ɗaya mai jego ta ishi kabila guda kamar a ce Hausawa wal liqhata min al ghanami takfi alfakhidhi sannan aka samu kuma akuya ko tinkiya guda ɗaya ne jego mai nono kenan sabuwar haihuwa ta ishi mutan gida guda su sha ainihin nonon ta su koshi fa bainama hum kadhalika to haka mutane za su zauna cikin albarka ko to ƙarshen duniya ta zo kenan sha wahala an sha daɗi an sha wahala to yanzu ana cikin daɗi na ƙarshe iz ba asallahu alaihim rihan tayyiba sai Allah ya tunkuɗo wata iska mai daɗi ga sanyi ga daɗin ƙanshi fata akhudhu tahta abatihim wannan iska sai ta rinka shiga ƙarƙashin jikin ainihin hammatar muminai mutane sai ta rinka shiga ƙarƙashin hammatar mutane fataqbidu ruha kulli muslimin duk mutumin da ta samu sai ta shiga ƙarƙashin hammatar shi matukar musulmi ne shikenan sai ya faɗi matacce nan take wa yabqa sa'irun nasi yataharajuna sai ainihin sauran mutane yan iska kenan a shararai sai su zama su kadai suka rage a duniyar nan suna yin jima'i akan titi kama ta taharajul humuru kamar yadda kaga jakuna suke yin jima'i ai kaga jaki ba ruwan shi da cewa shi dattijo ne a dan kawwame ko to haka yadda kaga haka mutane za su rinka yi fa alaihim taqumu sa'a manzo Allah yace suna yin wannan hali tashin alkiyama zai zo ya afko a kansu sallallahu alaihi wa sallama wannan shine takaitaccen bayani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya game da ainihin shi a fitina ta masihid dajjal din da kuma takaitaccen bayani game da ainihin yajuju wa majuju dan haka waɗannan abubuwa gaskiya ne babu shakka a kansu cewa wai dajjal da yajuju wa majuju wai turawa ne wannan dukkani maganganu ne na rashin sanin addinin musulunci mun fahimci wannan ai mun ji dajjal wani mutum ne guda ɗaya ko to turawa mutum ɗaya ne ba mutum ɗaya bane kuma dajjal kafiri ne tunda manzo Allah yake a saman idan shi za a rubuta kafirun amma turawa cikin sa ana samun musulmi bayan Allah na gari masu da'awa to saboda haka ba turawa bane mun fahimci wannan hadisai kuma da suka zo akan ainihin dajjal ba wai hadisai ne ahad ba kamar yadda wasu ke cewa kuma ko da hadisi ahad ne matukar ya inganta hadisi ahad shine wanda aka ruwaito shi ta ɗayan hanyoyi uku ko dai a ruwaito shi ya zama garibi ko ya zama aziz ko ya zama mashhuri ma'ana aziz ya zama ya zo ta hanya biyu ko ya zama garib ya zan ya zo ta hanya ɗaya ko ya zan aziz ya zan ya zo ta hanya uku duk ɗayan mashhur duk ɗayan waɗannan hanyoyi guda uku in ya inganta za a karɓe shi a aiki da shi to balle wannan hadisi game da zuwan dajjal hadisai ne mutawatirai to shi yasa muka dauko maka kaɗan daga abin da manyan malaman hadisi suka ainihin faɗi gashi a cikin wannan ainihin ta'aliki da takhriji na littafin al-aqidatu tahawiyya ta ibnu abul izzi al-hanafi takhriji da ta'alikin da muhammad nasiruddin al-albani yayi a lambar shafi na 501 muhammad nasiruddin al-albani da ya gama fitar da waɗannan hadisai na dajjal sai ya ce wa'alam أن أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام متواترة يجب الإيمان بها كسني دتشيوا حديثا دكي بياني أكن دجال لكما حديثا دسكي بياني جمد زوان النبي عيسى عليه الصلاة والسلام حديثين وأن دسكي متواترين سنزو تهنيوي برجك أقول لتافي التصريح بما تواتر في حديث النزول وأنا ببما malami ɗan ƙasar indiya ya yi shi ya ce akwai hanyoyi guda ɗari ɗaya da ɗaya sahihai waɗanda suka zo daga annabi cewa annabi isa zai sauko babu shakka akan haka shi yasa matsala ce ta aƙida kamar da zamu zo mu ji wala taktar bi man yadda fiha annaha ahadithu ahad albani yace kada ka rudu da waɗanda suke cewa wai hadisai ne ahad fa innahum juhalun bi hadha al-ilm yace waɗannan jahilai ne ba su san ilimin musalal hadis ba haka nan aka zo aka samu irin su ga sunan wai su malamai ne wai ɗaya daga cikin su ma saboda bakin jahilci wai har jami'ar islamiyya ta madina ya je ya je yayi kulliyatu da'awa wa usulid dini amma kuma wai har ya gama kulliyatu da'awa wa usulid dini wai bai samu cikakkiyar aqida game da dajjal da zuwan annabi isa ba har ya zo rubuta littafi a kasar nan to irin haka ne kasar ba damu da addini ba ba da haka baya mutum zai zo ya gurguza aqida da ta zo qur'ani da hadisi ai shiru a kyale shi amma kana taba tijjani shikenan sai a ce nan ne wai ka zagi waliyai wai su sahabban annabi ba waliyai bane shi annabi Muhammad shi ba manzon Allah bane yaya za a taba mutuncin shi ku yi shiru yaya za a taba mutuncin sahabban shi ku yi shiru amma da zarar an yi magana hakika ne aka faɗi ba zato ba ba shakka ba game da su tijjani da sauran fasikai da zindikai irin shi amma sai ka ji mutane suna cewa ana zagin waliyai amma sai a zo a kwashe mutuncin sahabban annabi da annabin ba ko ba ruwan shi ba kowa annabi kamar bai da gata to gatan shi Allah kuma gatan shi muminai ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minina Muhammad Nasiruddin Al-Albani Nasiruddin Al-Albani yace fa innahum juhalun bi hadha al-ilm jahilai ne ba san ilimin hadisi ba walaysa fihim man tatabba'a turuqaha yace cikin waɗannan masu cewa hadisin dajjal da sauka annabi isa hadisai ne wai ahad yace daga cikin su babu wanda ya bibiyi hanyoyin hadisin walau fa'ala lawajadaha mutawatira da a ce ya bibiyi hanyoyin hadisan da ya same su mutawatirai ne kama shahida bi zalika a immatu hadha al-ilmi kamar yadda manyan limamai da ke shugabancin wannan ilimi na mustalah suka yi shaida akan haka kal hafiz ibn hajar kama al hafiz ibn hajar wa ghairihi da shi da wasu malaman wa min al mu'saf albani yace abin bakin ciki ma haqqan tabbataccen abin bakin ciki shine an ya tajarra al ba'du ala al kalami fi ma laysa min ikhtisasihim mutum ya kutsa yana magana abin da ba fannin shi ba ba kai karatun ilimin mustalah al hadisi ba in ban da bokanci da tsubbu da rubutun sha da guru da laya ba ku san komai ba in ban da al'amuran da suka shafi sakarci a cikin addinin musulunci ka je kana ta haddace ka'idojin banza da wasi waɗanda yake ba su ne annabi ya zo da su ba baka san waɗannan al'amura ba sai ka zo ka kutsawa abin da baka da ilimi akai ilimin mustalahil hadis wallahi ya fi kowane ilimi faɗi in za ka tashi kai karatu kai karatu in ba za ka iya ba ka aje malanta ba lallai bane shekarar ka talatin ana ce maka malam an ku ya isa kar ka zo ka bata duk ladan da ka samu da tunda da ka yi aiki a lokacin da yake kune kune din amma zamani ya zo yanzu ya zama ba ku bane to ko ka ci gaba da karatu in za ka iya in ba za ka iya ba koma ka koma kana noma ko kana sayar da dankali ya fi maka rufin asiri wallahi amma ba haka ba ka zo baka yi ilimi ilimin musalal hadis baka yi shi ba bulugul maram wannan sai ka ji mutum ya ce akhrajahu al-arba'a wa rijaluhu thiqat kafafuwan shi aka kafa suke haba wannan irin tumasanci ha'ina sai ya ce la siyama wal amru dinun wa aqida albani ya ce musamman ma wannan mas'ala fa ta magana zuwan dajjal da zuwan annabi isa al'amari ne fa na addini kuma al'amari ne na aqida sanda wannan mas'ala ta taso ina jin wasu da ban san addinin musulunci ba wai ana ce musu malamai wai sai suke cewa ai wannan matsala ba ta aqida bace wai ga maka ba ta aqida bace jahili kana ji duk littattafan aqida sai ka ji an sako wannan aqidatu tahawiyya aqidatu al-hafiz al-maqdisi aqidatu sabuni aqida as-sabuni as-sabuni na da ba sabuni wannan sabuni ba ash'ari ba a sa'an nan gashi aqidatu aqidatu al-ash'ari wannan abul hasan sai ka ji an yi magana akan cewa mun yadda da zuwan annabi isa zaka ce ba matsala aqida bace mun yadda da zuwan yajuju wa majuju mun yadda da zuwan dajjal da sauransu a mas'ala ce ta aqida mutum zai iya zama kafiri a cikinta in ya kafirce mata zai iya zama mumini in ya imani da ita Allah ya shiryar da mu wannan a takaicen takaitawa abinda Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗi kenan sai mun zo karatu na gaba za mu ɗan ƙarasa abubuwan da ya faɗi insha Allahu ta'ala fa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk